اللهم صل على سيدنا محمد ما ما قلت وما ما سبقنا سوى الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا المقدر والدع فيه نظرة تأتي لنا بخير وأما كلامه أما مغنى من الله صلى الله عليه وسلم المعتاد وند أكسابا دشي وفصاحته لفصاحة المعلومة سننا وجوامع كلمه لجوامع الكلم ناشي magana da ya kai yan kaɗan da kunshi ma'ana da yawa wani kalmihin masu rasa da hikimomin shi wanda aka ruwaito gare shi domin allafan nasu bi haddawa wina mutane sun wallafa littattafai da wawin da yawa shine littattafai an rubuta su da yawa wanda yake sun tara magana ce ta al'ada da fasaha ce sananna da jawabin kalin nashi da hikimomi na alfasura wajibiyar an tara ta bi alfaziha cikin lafuzanta wa ma'ani har kutub shi da jami'atul kutub an tara littafai bi alfaziha cikin lafuzansu wa ma'ani ha da ma'anoninta wannan ha daga cikin waɗannan akwai ma layuwa za a sa'atan abinda yake ba a kwatanci da shi wato ba a kwatanta shi ba a daidaita da shi wajen fasaha duk fasaha mai fasaha ba zai iya kwaikwayo da wannan ya fasaha kamar ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wala yubara ba a tsere da shi balagatan wurin balaga zai kawo misalan su wanda yake ba da za a yi kai koyi da manzon Allah a zama kamata cikin wannan fasaha ya yi kowa ka kauli kamar cewa ta yi almusulmi na tattaka fa'uli makoli su musulmi jininsu suna takafu wato daidai wa daidai suke idan mai girma ya kashe mara girma to za a kashe shi ba a jawo tun da shi wani mafarki ne ya kashe wanda yake talaka ne ba kowa ba a kyale shi a musulmi jininsu na zama kufu ko mutum namiji ya kashe mace to ba a cewa kawo ƙaunar ta alama da shi ta tuna da namiji sai dai a haɗa shi da wancan shi ke wa ya sa bi zimmatin abnahu mafi koma bayan cin sunan akwai yana iya ɗaukar alƙawalinsu ta rana an kamo abul asi ya hito daga sham da da dukiyar mutanen makka sai da aka sallah a suba maza Allah bai da labari su da sulama a shi da ya zo lokacin matar shi sai da ya maza Allah sallar sulama ta dawo madina to ko da ya zo an kamo sai ya dubara ce na ɗakin teki a gaya min sai ya faɗa cikin ɗakin ta maza Allah bai da labari su da sulama sai da aka masalla a suba sai zai da mutane ko ta ce ya rasu lallahi abul'asi ya kwana wurina kuma na ba shi amana na tsirar da shi saurara ta ce ya rasulullahi abul'asi ya kwana wurina kuma na ba shi amana na tsirar da shi hasu sai ce shi jama'a kuna jin maganar da nika ita zainab aka ce iya ce wallahi ban san komai game da wannan magana ba sai yanzu idan kuka ji wallahi haka na ji ta saboda kada a yi tsammanin cewa ko ya haɗa kai da ya ce saboda mijin tun da musulunta ba a yi mishi bululluɓa a ce wallahi ban san maganan nan ba sai yanzu amma almusulmi ne ya sa bizin matin adanahu ko da take mace yarinya to ga musulunci karami in ya ɗauki alƙawari ya tserar da wani to dole a mutunta mutunci shi a tserar da shi sarki musulmi a kawace ainihi na ba shi amana to ka kula da shi idan haka ga haƙƙin na musulunci tana iya ba shi amana kuma in ya ta ba shi dole mu ba shi suka ce ya rasu la ya guje da muka abin da ya ci to lallai amana ta ba shi mun tabbatar sai ya tashi sai shiga ɗakinta ya ce kar ki taɓa shi kai ya taɓa ki saboda musulunci ya raba ku lokacin bai riga musulunta ba kai ya taɓa ki shi shi ke to da aka zauna sai aka zo da shi da dukiyar shi sai manzo Allah ya ce sai sallama to abul asi da dukiyar da aka kama shi da ita haƙƙin ku ne ku musulmi haƙƙin ku ne ku musulmi tunda bai musulunta ba kafiri ne a yanzu an kawo shi da dukiya ko da ba tashi ba ce haƙƙin ku ne amma da za a bi shawara ta da kun sake shi kyauta a ba shi dukiya ta yi ta ya taimaka sallallahu alaihi wasallam ya ce amma me kun ka ce ce rasulullahi an ba wani bikin magana sai abin da kai ce ce a an shawara ce ba mu shura bai ba ni ga gani na ku rabu da shi a ba shi duke mutanen baka da tahiyya ta aka ce an yarda shi kenan aka ce to ga dukiya ta nan sauka lahiya ne ya ce tahiyya ba to can da ka san lokacin yakin badar magana fansa ta yi aka ce mai dukiya ya kawo ko ya aiko a kawo sai ya aika ma zai da lokacin ba ta yi hijira ba cewa babanki da ya kama mu ya ce ya ba da kuɗi a fanshi ya aiko da kuɗi na mabu da asin da kuɗi ne ya aiko da kuɗi za a fanshi ta ceto sai ta ɗauki abin wuyanta sai ta sa cikin jikka ta ce a kai mai to da aka zo ana zance sai aka kawo jikka abu da asin ya ce ga dawa fansata mazalla ya ciro abun waya ya duba sai ya riƙe satta kai sai hawa in sha sallallahu alaihi wasallam ya ji kuka sai ya riƙe ya ce masu wannan abun waya ba na zainab ne ba na khadija ne dan da za mu kai ta gidan abul asi ta cire a wuya ta sa mata muka kai ta gidan abul asi abin da ya kawo kuka hadiza ta taimaka wa musulunci ta ba da dukiyarta ta ba da komi nata musulunci ga shi ya kawo daula hadiza ta rasu balle ta ci gaji a wani ta a nan duniya duk da cewa ba ta yi hasara ba tun da wani ta kai jibril da zuwa ciyar rasu da ya gaya ma hadiza allah ya ce yana gaishe ta ya ce hadiza da nuna ya ce Allah ya ce a gaishe ki ta ce shi Allah ya ce ni Hadija a gaisa ya ce ƙwarai ku ta ce a gaida Allah to shi ne ya ta kuka ya ta kuka ya ta kuka ya ce wannan abun waya don kun rike shi muka sake shi ya yi daidai amma da za ku bi shawara ta a bashi ya kai wa mata ta abun wayan nan kuma a ƙyale shi ta yata amma sai da hukunci a rasulullah duk wanda ka ce a'a na dai ga muku hukunci a rabu da shi in kun gani suka ce mun gani ya ce to tashi ka ce bayan ya tashi da abun waya sai ce abu la'asi ce zo sai ya zo sai ya kara baki da gunne dai suka yi magana ba wanda ce abin da sun ce ya tashi ce saukar lahiya sai ya ce abu la'asi ba mu ran mashi ba wurin sarakuci mutumin kirki to an ce abin da ya ce mishi abu da hasi kaga sai da ba ta da kowa makka yanzu sai kai kuma ga abin da aka na yakin badar don haka da za ka ba da ita ta zo sai aika mutane su man da ita ban ce ka sake ta ba a ce ku amma dai ka baka da ita ya ce to ba da yi mutumin kirki da bore na mashi ba to da ya teku ya ba da dukiyar nan wancan karo ba ya koma ta wancan karo sai aka aika da mazuwa da ita sai ya ba kanan shi ita ya ta ya kai masu inda suke boye su ce da tambari to yadda ya wauta shi kanan nashi da rana kata sai ya zo da ita bisa raƙumi zuwa zai ita sai samari yan uwan shi mijin nata suka ce to ya za ki ta madina da ɗan ɗan ɗan ɗan ki ai ɗan ɗan mu ne in ke ke ƙarhin mu to ki ba mu ɗan ɗan sai dangi danginta sun ka ce ba a baya ta ɗasa ja a ja an kace hannun yaro shi kenan sun ka an shi ɗanɗansu ita kuma aka batta ba ta yi da ita ba kullum ta fito bayan gari ta ta kuka har marece ta koma ranar sai wani ya ce wai ku shin matar gami za ta yi aka ne zo irin wannan aka ba shi to daga baya sai aka sai abu abu su faya da ya ci mishi ya ce kai kayi wauta gidan su kowa ana kuka kusan a zo da zainab da rana za a kai ta madina a ba kyauta a koma da ita yanzu a san cewa ka ji tsoro cikin dare sai ka zo da ita kauce ji mutuncin abu su faya da lokacin da ya musulunta ba ya ce ya kai cikin dare ya zo da ita aka ta da ita to ga wannan kunyar ga abul asi to kuma yanzu gashi an kama shi dukiya maza Allah ya ce kuma a rabu da shi bayan da ta so gida da ya tai ya ba kowa dukiya ta ya ce mutanen makka akwai wanda bai karɓi sako ne ba suka ce kowa ya karɓa ce a shahadu Allah ilaha illallah na yi hira zan kowa madina to kuma da ya tai ba sa ka ɗaura aure ba maza Allah ya ce je wurin matar shi ya ita ce da ya takawa manzo Allah ga waya in yana sallah ya lallaba loki ta ya aji in ya koma kuma ta koma ta hawa sallallahu alaihi da yace ya tsabi zimmatim adanahu mafi karanta cikin musulmi yana iya tafiya da ɗaukar alƙawali na musulmi gaba ɗaya kuma sarkin musulmi in ya ce na yi alƙawali da su na tsirar da su dole a aiki da wannan wahum yadun alaman siwahu sannan musulmi dukkansu hannu ɗaya ne mataimaka ne wa junansu alaman siwahu ga wanda ba su ba musulmi dukkansu sun haɗu tare akan gaba da maƙiyin musulunci ba shawai ɗan wana ne ba cewa ka in dai mutum maƙiyin musulmi ne to dole kai da su ku haɗa kai gaba da shi ta ga wannan duk maganganu mai ɗan kaɗan almuslimuna tatakafa'u dima'uhum shikenan yasabi zimmatihim adnahu wa hum yadun ala man siwa irin wannan fasaha da balaga sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qawlu irin wannan ne inda ba a cin mai cewa da ya annasu ka asana lil mushdi su mutane haka suke kamar bakin mashacin kai kaga a sharaɗin matakin kai shi kan faɗi wurin shatar kai su zama daidai wa daidai in yi wani in wani tsawo ba yi za ka dukkan musulmi kowa ma duk ɗaya ake duk ɗaya ake babu nuna bambanci ba nuna wata kabbaranci a dukkan musulmi ɗaya suke ka ga ya daidai cewa musulmi ta ta kafa da ma'u can wurin kashewa ce wani ya kashe wani za a kashe shi to nan ko ko dan kana da ilimi ko dan kana da kuɗi ko dan kana sarauta to baka yi wanda mai da su ba inna akramakum billahi taqaku wa almar'u ma'a man ahabba da magana da ya ce mutum na tare da wanda yake so wanda ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yau za a tashi kiyama a dan sabin ya ce ni ka tattalin mata ya ce a to ba tattali komi wani ibada amma dai na tattali son ka ina son ka ina son Allah son ka ya ce almar'u ma amma a haɓa tun na tare da wanda yake so da haka nan ka da telefoni to sahabai suka ce ba mu taɓa farin ciki ba bayan musulunci irin wannan rana cewa muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi da sahabbai kuma Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala da cewa za aqwa ma narju inda Allah cewa almaru ma man ahabba shine mafi karfin raja'in wurin Allah muna son Allah muna son manzo Allah muna son Abu muna son Umar muna son sahabbai mun tabbatar duk inda suke lahira cikin nema ne da yadda Allah da haka mun gida muna tare da su to kaga wannan in kace kai sharhin shi almaru ma man ahabba da tawaza ka da yawa kaga ba wa la khaira fi surati falla yara laka ma tara Ya yace babu alkhairi cikin abu taka da wanda bai ganin mutuncin da kaka gani gare shi duk wanda kaka mutuntawa shi kuma bai mutunta ka to babu alheri cikin tare da shi to haka wannan za a yi ta sharhi la khaira fi surati man la yara laka ma tara babu alkhairi cikin abotaka da wanda bai ganan ma abun da ka ganan bai na mutunci ba ran da zai amfane ka saboda bai duke ka komi ba duke kowa ba wa annasu ma'adin da ce wanda ya annasu mutane ma'adin ma'adini ma'adini ne shi yawan cuta ka cewa dan zaki zaki na dan jaki jaki na cika wannan hadisin ga wata riwaya ya ce mafifitanku a jahiliya mafifitanku ne a musulunci in sun fahimci addini in sun fahimci addini da haka nasu ma'adi kaga wata magina zinari za a gina kuma da dukkan gina shi za ka samu wata magina azurfa wata magina dalma wata babu komi ciki da haka nasu ma'adi ya ce mafifitanku a jahiliya su ne mafifitan ku a musulunci in sun fahimci addini to kaga sharaɗin shi nasaba ta umarni ka yi imani ka yi aiki mai kyau ka yi ilimi ka fahimci addini idan kai haka nan nasaba ka ba ta ce maka ce wata rana halin zama wani ya taɓa shi wa abdullahi khalifa radiyallahu ta'ala an har ta kai shi yau ya soya mutane nasiha tunda in bai da gaskiya ba na kasanta ya ce ɗan shehinka in yana da imani da ilimi to duk ƙoƙarin ka almajiri ba ka ce mai ko kai an wannan ya kuɗi da ake sai wa da zai ko kai an wannan ba za ka cin baɗana ba inda ya shirya sun haka ce an za su ma'adi sai ya haka haka ya ce ma halakar rukun a rafa ƙadarahu duk mutumin da ya san darajar kanshi ya san shi kowa ne ne to ba zai halaka ba suna cewa kai kai an ma'auni in ka san kanka to ka san wani ya yi ka san na yi wani ka san wani daidai muke amma in baka san kanka ba sai ka ɗauki wanda ya hika ka yi shi sai ka halaka su ko kuma wanda ka yi ka ɗauka yi ka ka wulakanta kanka aminu kan lokaci in baka san tarihin ka ba sai ka ce gidan bawan gidan ku kana bauta ka san kanka ba ke da haka su ba suka ce wanda ya san kan shi ya san ubangiji shi ba ka zama Allah ba in ka san kanka ba ka da ikon komi ba ka iya sa ba ka hana komi kuma komi ana yi to ba ka yi Allah amma kana ganin kai ka yi ko to ba ka san Allah ba to shine man ka ma halaka burda araba kadara duk wanda ya san darajar kan shi to ba zai halaka ba to haka wanda bai san kan shi ba shi kowaye to bai da ma'auni ba ya shi halakakke ne haka ce wanda ya almusta sharu mu'tamanu duk wanda aka kawo mashawara to ya sani amana ce an amince mishi mutum ya zo ya keɓe ka ce to Allah ba ne ina son ka ban shawara kuma tsakani da Allah kaji kaji kaji kaji to kuma magana ce ta addini shi ya zo rinka don Allah in ka gaya mai gaskiya Allah ya sani in ba gaya mai gaskiya ba Allah san ka ci amana shi ya ce ho bil khiyar ma da mai takalla kafin ya magana yana da zaɓi ko ya wani shawara ta ko ya ce to wani ni bai san ci ka je ka nemi wani in ka san ba za a gaya mai gaskiya ba to amma almusta shawarar mutaman ko wa bil khiyar ma da mai takalla duk wanda an ba shawara ya sani an ba shi amana ne kuma na da zaɓi muddin bai magana ba za ka yan mutum ya zo ya baka shawara ka gaya mai magana banza shawara banza to ka ci amana kuma Allah ya saka mishi to kuma kada ka kawo shawara inda gaske hake ka riki mutum to Allah bai bari ka ce akwai wasu suna abuta kasan duk da kanka abuta ta miki to guda ka hankuri guda kuma shi ya yi son abu ya ta hankuri ta hankuri suna tare da ɗan uwa ne ana ta abuta ana ta abuta sannan sai ya samu kuɗi sai cewa da bira ni sai da kuɗi na kaso lalace ya ce ya ka sai jiki ya ce lokacin ka sai ma an ka ta yi cinikin jiki da ya gada ma ya biya kuɗi to kaka ta yi shi kun ba da gaske ka so ne ba kenan ya ce ya kama jidaddan ma ya ga a kiran ga kuɗi zai yi sai ya ce kai a sai da jakin nan ka sai shanuwa wanda yake tsohuwa sai ka ba ta magani da abinci sai ka sai ka ciri ba ya ce to mutunawa ne a sai ya ce a ce a sai ce to an ka ta haka sai da jaki ya samu tsohon shanuwa ya sayi ya biya tun da shi ne ciniki ko da an kan so sai ga shanuwa na kashin zinari ta yi kashi yan an tona sai a shi ci zinari ya ce ah har mutumin ga ya zage shi can da ba an ce akwai wata mace ita kuma baƙin baki gare ta ƙasar mai baƙin harshe da duk ya faɗi magana mara kyau na tabbata galiba to sai ta ba ta kuɗi a zo da nan ya ɗan faɗi inda shagon take wai ya zo ya fi shanu ta zo ta fi shanu da baƙin baki saboda ta ci ne ko ta mutu tun na ga abin da aza shi a gaibu shi ke nan suka zo kusan magariba ya zagawo bayan gari an da shanuwa take to tana da dumi ita matar kuma tana da gwalardu ciwo irin wannan da bai warke ba da kawarta ta yana cewa to ga shaduwar can ki mata bakin baki ta ce ina shaduwar ta ke ga ta nan ga ko da ya matsa sai ya take kawar ta ba shi Allah don Allah ya cine maka albarka shi kenan an gaba sai ya cine da haka ya mutu ya kawo maka shawara ka sa tsakaninka da Allah faɗa mai gaskiya ba dole ba ne sai ya ne ba dole ba ne amma ko ya kiɗi zai dawo gobe ya ce ba da sai ka gaya mana gaskiya ni ne ban ji ba da mutum ya zo in ya zo ya ce maka abun nan fari ne ka ce fari tas in yana ya ce a ce baki ne ka ce baki kirin to bai kyau ba duk da cewa mutane su ma suna son ba da shawara amma sun suka kawata musu abin da suka so to ka tabbata kana faɗin gaskiya ko rashi ya ɓace wallahi zai dawo daga bashi ko dai baka amanar za ka duba almusta sharon mutamar ko bil khiyar da malami ta kalla haka manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam rahimallahu abdan ala khairan faganima aw sakata fasalima tun magana ɗan kaɗan rahimallahu abdan ala khairan faganima aw sakata fasalima Allah ya ji kai ya rama ga bawan da yake in zai magana ya waɗi alkhairi sai ya samu riba in ka waɗi alkhairi ko a ji ko ka a ji ka samu lada wurin Allah sannan kulba daɗe sai an dawo an yabe ka ko ko ya yi shiru fasali mai ya kukuta komi ƙiyayya mutum da kai an zo baka ce komi ba to me zai ce maka a ka kukuta sauran dai abubuwa za a bi su a hankali a hankali. Assalamu alaikum.